اللهم ثبت جناني وأجل أصال لساني وأعوذ بك من أن أظلم وأظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تأتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكرها فهجرته إلى ما هاجر إليه muna cikin bajin azumi ko mun karanta hukunce-hukunce biyu a ciki yau dai za mu ci gaba da yanayin yadda ake rana azumi za mu tashi a walƙaba'u bil adadi haka ne? walƙaba'u bil adadi ramakon azumi na abin da ya wuce ana ramawa ne bil adadi da adadin abin da mutum ya sha idan mutum a watan ramadana dalili wanda shari'a ta yarje mar ya sha azumi ya same shi ya sha wannan azumin ko tafiya ce ta same shi ko rashin lafiya ko mu cikin take jinin haila wani dalili da ya sa ya sha azumin watan ramadana gaba daya sai ya zo zai rama to yanzu wal qada'u rama wanda zai yi zai rama ne bil adadi da adadi ba wata ne zai canji wata ba za mu duba watan ramadana da ya sha ɗin kwana nawa ya yi in kwana ishirin da tara watan ramadana ya yi yau kuma gashi ya zo zai rama wannan watan ramadanan da ya sha in ya fara a farkon wani wata wanda zai rama ɗin sai wannan wata ya zama kwana talatin ya yi to ba ruwanmu da wannan kwana ɗayan na ƙarshe kawai wal qada'u bil adadi kwana ishirin da tara in sha a ramadana ishirin da tara zai rama ko da watan da zai rama a cikin kwana talatin ne haka nan kuma idan watan ramadana da ya sha kwana talatin ya yi sai ya tsayi wata zai rama sai wannan wata ya zama ishirin da tara yana gamawa dole sai ya cike wannan kwana ɗayan mun fahimta kaga wal qada'u bil adadi kenan rama ko zai rama ne da adadi ba wata ya canji wata ba. Mun gane wannan? Bi zamanin ubiya saumuhu haka nan kuma ramako yana tabbata ne a zamanin da aka halarta yin azumin wannan zamanin. A cikin kwanaki na shekara akwai wasu kwanakin da shari'a ba ta yadda mutum ya azumi a wannan kwanakin ba. Kamar ranar idi guda biyu sallan azumi da sallan lahiya da kwana biyu da zai biyo bayan ranar lahiya wayannan duk shari'a ta haramta yin azumi a wayannan kwanakin saboda haka dole sai mutum ya kiyayi wayannan kwanakin lokacin da ya zo zai rama azumi azumin ramadana ka sha kake so kalama domin kalama ranar sallah bai ba haka nan in a sannan ne ya karama a washe gari ko washe gari washe gari kwana uku nan duka in karama azumi azumi karama kun ka ba dole karama a ranar da shari'a ta yadda a yi azumin wannan ranar shine bi zamanin ubiha saumuhu mutum ya rama azumin a zamanin da aka halatta yin azumin wannan zamanin ghairi ramadana sannan sharadi na uku ranan da mutum zai ramin ko an ya je azumi a ranan ya zamo gairi ramadana ranan ba ramadana ba ne kaga kenan ba a ramu wata ramadana a cikin watan wata ramadana yanzu misali kamar a ce ramadanan bara ka sha azumi biyar sai ga wannan ramadanan ya zo sai ka ce kai ba ka rama wancan ba ba za ka yi wannan ba bari ka rama wancan suna cikin wannan ramadanan sai mu ce rama kun ba ba zai yiwu karama wani ramadana a cikin wani watan ramadana ba sai dai dole kafura wannan din kai a dadin shi idan ya wuce sannan karama wancan kuma ka biya ainihin fidiya ko kuma ka biya ainihin tara idan da gangan ko kuma idan uzurin ka bai sadar ba wa ijmamuhu in zakara qada'ahu haka nan wajibi ne mutum ya cike azumi in zakara qaba'ahu idan ya tuna rama wannan azumin da ya yi ya dauka yanzu misali mutum ne ya tunanin akwai wani azumi da ya sha a ramadanin da ya wuce ina ana jin shi azumi daya sai yi niyya ya ce bari yau in yi niyya gobe ɗauka ya yi niyya gobe ya tashi da azumi da hantsi kawai sai ya tuna wannan azumin da nake zan rama ashe ni na manta na rama shi tun a watan shawwal kuma ga shi yanzu ya riga ya ɗauka har ya zo hantsi ko to wajibi ne ce kasancewar ya rama ba zai ce to shi kenan ba zai karya ba tun da ya riga ya ɗauka to shi kenan wannan ya zama na fila amma dole ne ciki mun gane shi ne wa itimamu hudin zakara qada'ahu wajibi ne mutum ya ciki azumin da ya dauka da niyyar ramako in zakara qada'ahu idan ya tuna cewa ya ramu wannan azumin da ya dauka da niyyar rama shi kan dama ya rama sai ya dauka to yanzu ba kaman kuɗi bane yanzu misali algoni yana bin ka dubu ɗari duk ka mutu kana Allah Allah Allah ya baka ashe kai cikin malam Ibrahim ya biya ma ba ka sani ba ka samu dubu ɗari ka kama hanya har yanzu za ko na alkon da yake ka kuɗin nan da ai na riga na bashi ka ga ba zancen ka kai mara kin da wannan bashi ne na kuɗi to amma kamar shi azumi na ibada na jiki tun da ka fara to dole ka ci gaba har ka wayi gari ka fara azumi ko ka tuna ka rama shi dole ka cike wannan mun gane وفي وجوب قضاء القضاء خلاف an yi khilafa cikin wajaccin ramakon ramako. To, ramakon ramako abin da ake nufi yanzu misali, ana jin ka bashin azumi a watan Ramadana. Ba dole ka rama bayan Ramadana ya wuce ka samu lokaci ba, to yau gashi ka samu lokaci yau alhamis. Sai ka ce azumi na ɗaya da ake bi, da ake bi na yau tun da na samu dama bari in rama. sai ka ɗauki azumi yau alhamis da niyan za ka rama ramadananka da ka sha. Da ka ɗauka kawai aka wayi gari dama wata gina dukkan auna ba inda ake wata wajima wani ne ne kawai bayan an wayi gari da aka ma ko wani babban zarafin mutuwa na babban mutum da ya rasu kana zuwa aka ce ba fita da abinci sai ko sai ba za ka yi abin ya kawai ka karya wannan azumin. Ka ji yanzu mutum ya karya ramukon nan da dangan. Yanzu a nan malamai sun yi kilafa wasu malamai suka ce bayan wancan ramadanin da ake jinka kuma ana jinka wannan ranar da ka karya shi ne kaza'ul kaza'i ga kaza'ul asali ga kaza'ul kaza'i kwana biyu kenan ka ga ana jinka kwana biyu ba ana nan ana nan ana nan wata rana ya ka sake samun can asabar da ladi kake ka ga gobe ba aiki bari in ɗauka kawai ya kashe tsaron azabar ya ka sake kwaba ka sake sha ana jin ka azumin ku haka abin zai ta daurari ko kuma zai ta tasalfi in dai ka karya to ana jin ka na asali kuma ana jin ka na wannan karya wanda ne wannan wani kauli kenan wani kauli suka ce a har yanzu ne yana nan a wancan na asalin wannan wanda ka karya za a kama ka da laifin ka karya azumi da gangan amma ba za ka rana wannan ranar ba to shine kilafa shine wa fi wujubi saba'in saba'i khilafu wa fujiba al-mufsiru amdan ana dadabtar da mutumin da ya karya azumi da gangan a watan ramadana da gangan haka kama shi ya karya azumi babu wani uzuri babu wani tawili karibi to wannan mutumin wajibi ne shari'a ta ladabtar da shi ladabtar wannan kuma an bar wa alkali shi alkali shi zai duba ya ga wannan mutumin ne maslaha na abin da za a mata wani zagi ma ladabtarwa ne wani a doke hulan shi a gaban jama'a ladabtarwa ne wani kuma duk wannan ba komai bane sai an dattace shi wani kuma abin zai kare a duka ma abin shi ba matsala bane a kulle shi kowa dai akwai irin abin da zai zama ladabtarwa gare shi to ya wajibi ne shi alkali idan aka kamo mutum ya sha ramadana da gangan to ba a yi halatta abin shi ba wajibi ne a ladabtar da shi eh gurgudun muruwan sa yawa gurgudun muru'an shi gurgudun irin ladabtar da shi da za a yi kuma malamai suka ce wannan karya ramadana idan ya karya ta hanyar haddi fa misali ya karya ramadana ne da giya kaga ya yi abu biyu gashi an kama shi ya sha giya akwai haddi na shan giya ga kuma ya karya ramadana akwai gadabi na karya ramadana aka ce duka biyu za mai ba za a ci da wannan haddin ba dole sai an ladabtar da shi na ya share ba da gangan sannan za a mar haƙƙi na siya haka in zina yi ma duka ba zai tara su ba kowanne hanyar shi daban illa an ya'tiya ta'iban sai dai idan ya zo yana mai tuba an samu shaidu akan wani ya karya ramadana da gangan alkali ya ce duk inda yake a nemo shi ana neman shi ana neman shi kaf aka gama nema ba a same shi ba ana nan ana nan wata rana sai ya zo da kanshi ya zo ya ce ya tuba to tun da ya tuba ba zancen wannan ladabtarwa dama ana ladabtar da shi don kar gobe ya sake ne yanzu kuma da kanshi Allah ya sa mai imani ya tuba shi kenan wani shagu ya riga ya wuce وإطعام مد آه، وإطعام مده عليه الصلاة والسلام لمفرط في قضاء رمضان لمثله هكذا واجبين شير دموت من زون الله صلى الله عليه وسلم لمفرط جوان جي سكشي في قضاء رمضان كترامكم أذن وجر رمضان لمثله har wani kwatankwacin irin shi ramadanin ya zo in kulli yaumin limiski ne zai ba da mudu ɗaya kowace rana in ya kai azumi ko kuma ya ɗauki azumin zai auna mudu ɗaya ba musulmi wannan shi ne taren shi misali mutum ne ramadanin da ya wuce ana jin shi bashin wasu azumi bai yi ba yanzu gashi an shiga watanni ba wanda kafin wani ramadani ya zo a waɗannan watanni ya samu lokacin da zai iya rama wannan azumin ba shi da wani uzuri ya yi sakaci bai rama ba har wani ramadani ya zo to dama mun ce ba a rama wani ramadani na baya a cikin ramadanin da ake ciki ba to yanzu dole sai wannan ramadanin da muke ciki ya wuce idan ya wuce kuma duk ran da zai rama da ya ɗauki azumin washe gari tare da wannan ɗaukar azumin dole shi ya auna musulmi guda ɗaya ya bayar sadaka ma miskini a maimakon wannan sakacin da ya yi shi ne taron da aka tuna shi musulmi kuma shi ne ainihin suna cewa milkul ya daini mutuwaci ɗani cikin hannaye biyu mutuwaci ɗani lamu mutu ɗani ya lamu ɗubu ɗai ka samu ainihin tafi na matsakaicin mutum ba wanda yake da babban tafi ba ba kuma wanda yake da kankanin tafi ba sannan kuma idan ya haka tafi kar ya damke kar kuma ya buɗe ya je tsince tafin haka sai a cika mar in an cika wannan tafin shi ne mutum na biyu ɗaya in an cika kun ma ya auna da mutum ma bai auna ba in an cika sai ya samu mutum sai ba shi sadaka na wannan ranar kenan haka nan duk adadin ranakun da ya sha ya yi sakaciyar wani ramadani ya zo kowace rana sai ya bada wannan ainihin mudun bayan ya rama rana wala yu'tatu bizza'idi ba a kidayawa bizza'idi da abin da ya dafu yanzu misali lokacin da ya zo ciyarwan da ya zo aunawan sai ya auna mudu biyu ya ba wani miskini shi kadai sai aka ce ma ai mudu da yake bayarwa to yanzu wannan ba zai ce haka tun da dai miskini ne dama ai kwana biyu ake bi na mudu biyun da na bashi ɗayan sai ya zauna a maimakon na gaba ba a yin haka dole a ɗayan biyu in mudun da ya ƙara ɗin idan yana nan miskini bai cinye ba ya halatta ya ce karbi abin shi amma da sharafin in lokacin da ya zo bashi ya gaya masa kasfara ne na sakacin ramadana saboda duk lokacin da mutum ya kuskure mudu da ya cire ya ba wanda bai dace ba ko ya ba wani sama da abin da ya kamata ya bashi kafin mu ya ce kwace sai in lokacin da zai bashi ya gaya mai me yasa saboda kai miskinin lokacin da zai baka dama ya ce saka shi ne na ramadana da na yi shi ne yanzu yau zan rama shi ne ga mudun sai ɗauko mudun sai ya baka ka karɓa yanzu da ka karɓan nan duk lokacin da aka shawar ɗaya ake bayarwa in ya zo zai iya cewa ba ni mudu na guda in dai akwai dole ka bashi saboda me saboda aikin da ya gaya ma ka san mudu da yake bayarwa in ka ja ni ban yi karatu ya zan ganin cewa ce karka je kai karatu saboda haka matuƙar in dai ya gaya ma to dole ne za ka yarmar da mudun shi amma in ya gaya ma ba kana da uzuri ka bani sadaka ne saboda haka al'adu fi sadakati yawa yawa da zai dawo ya aini za shi amai shi saboda haka ba za ka ba shi ba shi ne ya ce wala yu ta bi zai ba za a kidaya da abin da mutum ya daka ba sai dai yana da dama ya je karba ne zuwa yin shirka in amkana qada'uhu bi sha'ban amma fa inda za a ce zai ba da wannan wudin idan ramu wannan ranan ko kuma wannan ranakun ya yiwu masa a watan sha'aban shi ne sakaci kiramawa ma'ana ko da da ramadan din ya wuce watannin nan da aka yi goma gaba ɗaya gaba ɗayansu yana cikin uzuri har ya shiga sha'aban yana cikin uzuri amma a cikin sha'aban din akwai wasu kwanaki da ya samu adadin wannan kwanakin ya samu gushewar uzurin shi ya samu daidai lokacin da da yana da niyya zai iya ramawa ya kiramawa to a nan ne za a ce su ya bada mudu amma idan uzurinsa ya sadar bai da lafiya ne cikin ramadanin ba da yi ba kuma ga rashin lafiya ya sadar har wannan ramadanin bai zo nan ko ramadanin ne ya sha in ya zo kawai rama ko zai yi ba zai bada mudu ko ɗaya ba sannan kuma shi wannan mudun baya tasalsu ma'ana don mutum ya yi sarkacin ramadanin bara har wannan ramadanin ya zo ba mun ce zai bada mudu ramadanin ya wuce ba to yanzu idan bai nama ba har wani ramadanin ya zo ya wuce har wani ya zo aka samu ramadanin masu adadi kamar biyar ko shida sai dai ya samu imani ko kuma ya tunani ya ce bari ya rama to wannan ya mudu ɗaya zai bayar ba za a ce wai zai rika karrarawa adadin ainihin shekarun da suka wuce shi ba kawai wannan iya mudu ɗaya ko shekara nawa ne iya mudu ɗaya zai bayar mun fahimta? ya ce ne la inista sala maraduhu ba zai ba da wannan mudun ba idan rashin lafiyar nashi ya kadar kamar yadda yanzu muka faɗa ba shi da lafiya ne yasa ya sha azumi a wata ramadana kuma tun da ramadana ya wuce har wani ramadana ya zo bai samu lafiya ba to yanzu wannan babu wani shara a kan shi duk lokacin da ya samu lafiya ya zo zai rama ramu kan kawai zai yadda bai samu dama ya ci ramawa ba to in ba kuma ta ya ce wani ba amu mutu alaihi salatu wassalam ko to yanzu wannan mudin yaushe zai bayar zai bayar ne ma'al kadati tare da ramakon duran da ya ɗauki azumin sai ya auna mudin ya bayar tare da ainihin ramakon yana rama azumin ya auna mudin ya bayar ba kafin ya fara azumin ba ba kuma sai bayan ya gama azumin zai bayar ba yadda ake so tare da azumin zai auna ya bayar au ko kuma ba da hu bayan ya yi azumin kamar yanzu yau ya kai azumin da daddare sai auna mudin ya bayar. Sai ji muna da rashi. ka gane bayan ya ya kai azumin sai auna ya bayar ko kuma bayan ya yi azumin adadin gaba ɗaya dama azumi biyar ne bayan ya gama azumi biyar ɗin sai auna mudu biyar ɗin sai samu musulmai guda biyar sai raba musu duk wanda ya yi amma ya yi ma'al kaba'i ɗin shi yana kai ramawar ya bayar shi wa ma'azuruhu haka ne wa manzuruhu haka nan wajibi ne mutum ya yi manzuruhu abin da ya yi bakace duk lokacin da mutum ya yi bakace bakace shi ne mutum musulmi ya wajabta wa kanshi wani ibadan da ba wajibi ba ba shi ne bakace ba kamar ka ce na ɗaura wa kaina zan yi azumi kaza ko na ɗaura wa kaina zan yi sallah raka'a kaza ko na ɗaura wa kaina zan je haji ka dai ka ji wani abin da yin shi ba wajibi bane a kanka amma ka ce billahi alayya na ɗaura wa kaina zan yi saboda Allah to ne ya zama ba ci Allah ya ce wani yukun zurahu saboda haka wajibi ne mutum ya rama aini ko kuma ya cika bakacin shi ko na azumi ko na sauran ibadu wal aksaru haka nan kuma wajibi ne mutum ya yi mafi yawa in yi sama lahu lafuhu idan lafazin zai ya ɗauka mafi yawan da mafi kankanta misali Jirani yake ko bai yi mafi kankantan ko mafi yawan ba lafazi ne ya yi yace na daura wa kaina zan yi azumin wata guda to wata gudan nan bai ce mai kwana 29 ba bai ce wata mai kwana 30 ba shi ne ya daura wa kanshi zai azumin wata guda to yanzu kaga wata gudan nan zai yi after zai yi akal ko dan wata yana zama kwana 29 yana zama 30 to yanzu tunda babu niyya zuciya lokacin da ya faɗa kwana nawa zai ce kwana 30 shine wal after zai mafi yawa ni ta madaulan in dai lafazin da ya faɗa zai iya ɗaukar mafi yawan da mafi kankantan sannan kuma lokacin da ya ba ta kyan gudani ya ce bai yi mafi kankantan ba yanzu dole zai mafi yawa kaji ba zai ce ka share kamar mutum ya ce na ɗaura wa kaina zan yi azumin wata guda to fa talatin na dole ya kwana talatin inda wata akwai ne talatin akwai ne ishirin da tara amma shi ma ba da sharaɗin in lam yabda abin ilali idan bai fara azumin a farkon wata ba amma misali mutum ya ce lillahi alayya saumu shaharin na ɗaura wa kaina azumin wata guda dan Allah ba wajibi yayi ba sai ya bari ran da aka ce an ga wata sai ya fara azumin to yanzu a nan kan sun watan yayi ne sai 29 shi kenan ya sauki tunda wata yake kuma yayi azumin wata amma in yayi su abin a tsakiyar wata da lissafi zai yi dole ya kwana talatin mafu aha yace wabtida usanatin haka nan wajibi ne mutum ya fari ainihin lissafin shekara ɗaya cif kwana ɗari uku da sittin wata ba ma la ya ci muhu kuma dole rama kwanakin da baya inganta ya azumi ku shi ne fi sanake cikin inda mutum ya ce na ɗora wa kai na zan yi azumin shekara don Allah bai ce shekara kaza ba bai ayyana shekaran ba ko ya ce lillahi alayya saumu sanake kaga shekara zai yi kwana ɗari uku da hamsin da biyar zai yi kwana ɗari uku da sittin watannin baki musamman gaba ɗaya kenan saboda haka dole ya yi azumin ainihin shekara guda ɗaya cif kuma a cikin azumin da yake yi yana yi yana yi ai akwai kwanakin da ba a azumin kamar ranar sallah kamar ranar biyu da uku sallar dariya da sauran irin wa'annan kwanakin to wajibi ne su yara masu da irin ko rashin lafiya yayi ko tafiya ya aji azumi to dole wa'annan kwanakin masu su yara masu tunda bai ayyana shekaran ba balle mu ce mu ayyani baya karfan badani cewa ya shekara to zai ji safa ne ko shi ya yi azumi adadin kwanakin shekara gaba ɗaya. illa an yi sammiyaha sai dai da ya ambaci shekara na ɗaura wa kaina zan yi azumin 2010 sai mu ce ayya wannan ba kuma ya san ka ina 2010 din ba ta wuce ba ta ga kuma 2010 din ai mu ayyani ne mu ayyani da ka san ba da au ya kula hajihi ko ya ce na ɗaura wa kaina zan yi azumin wannan shekaran da muke ciki halin ko wannan shekarar an ci watanni a ciki wayan ni baki ha kuma lokacin da ya wada yayi niyan abin da ya saura a wannan shekarar da yanzu a nan ko kwana biyu ne saura a shekarar iya wannan kwana biyu ne shi ke tunda iya abin da ya faɗa din sauran ya riga ya wuce shine yace wayan ni baki ha ko to fa huwa wannan shekarar yayi ambata din kawai azumin wannan shekarar zai yi in yana farkon shekarar ne bada zai azumin shekarar gaba ɗaya amma na iya wannan shekara wala yanzu mu fada'u kuma inda ya ayyana shekarar rama wa'annan kwanakin da ba azumin su bai zunce shi ba yanzu misali mutum ya ce na ɗaura wa kai na zan yi azumin 2020 2020 ake cewa ko ba zai zo ba ya ce na ɗaura wa kai na azumin wannan shekarar gaba ɗaya kaga ya ayyana shekarar yanzu shekara yana kamawa dole ya kama azumi amma yana yi yana yi tun da aka samu wata matsalar da shari'a ta yadda ya bar azumin da dalilin wannan matsalar wannan ranar ba zai rama ba saboda ne saboda ya ayyana wa'annan kwanakin ya ce kuma kwanaki wannan ranar shari'a ta yadda ya bar azumin wannan ranar yanzu ba zai rama wannan ba shine wala yadda mulkaba in dai ya ayyana ramukun wannan ranar bai rubuce shi ba saboda a ƙa'idar shari'a duk abin da aka ce wannan mu'ayyani ne to ba zai karbi badali ba ba zai ka ɗauko wani abu ka baddala shi a maimakon wannan mu'ayyani ɗin ba ya ce bi silabi fitrihi li safari amma da saɓanin inda ya ci abinci ko ya ajiye azumi a irin wannan mu'ayyani da safarin saboda tafiya yanzu misali ya ayyana shekara ya ce na ɗora wa kaina zan yi azumin shekaran kaza ko zan yi azumin shekaran nan kaga saura watanni ko da yanzu ya fara yana yi yana yi yana yi sai tafiya ya bujiro mara dalilin wannan tafiyan dama ya halatta ajiye sai ajiye da yanzu wannan ajiye wannan tafiya dole sai ya rama saboda me saboda sabbin zari'a in rashin lafiya ne ba komai in ranar idi ne zo ba komai kaga duk wannan uzuri ne daga Allah ko amma in aka ce mara in tafiya ta kama za ka iya ba za ka rama ba ba ne da tsoro kai tafiya kawai zo na tafi a wannan watannin gaba daya yau ya dawo gobe ya ce zai harama zuwa kamaru ya dawo da kamaru ya ce zai ga kano da ya wannan tillatun na ranar ta wuce saboda haka in zai tafiya ne dole su ya rama inda tafiya din shi zai turo da ainihin sababin tafiya amma in dalilin rashin lafiya ko kuma wani sallah ne zo ko wani dalili ya sa bar azumi to wannan ba zai rama ba makum to shine yace ne wa sabihatul qudumi fi yawmi qudumihi duk wannan yana biya mana nazar ne don duk wannan shigogin mutane suna yin ainihin nazar da su kamar misali mutum ya ce na ɗaura wa kaina zan yi azumi yawmu kuduri fulanin ranar da wani ya dawo gari kaga fi yawmu kuduri ko to sayyatar kudu safiyan washe garin ranar da wannan ɗin ya dawo shine ranar da zai azumi in shi wannan mutumin ya dawo da daddare kenan amma idan mutumin ya dawo da rana babu wannan azumi a kai tunda ba a ɗaukar azumi da rana haka ne idan mutumin ya dawo washe garin ranar sallah shi ma ba azumin ranar sallah saboda haka sai idan ya dawo da daddare kafin alfijir ya hudo to washe garin wannan ranar da ya dawo shi ne ranar da ya nazar shi ne ranar da zai azumi ba za a ce wani yau ya dawo gobe ka tashi da azumi ba tunda ka ayyana kace yau ni kudu ne in kaduna bai na kan kaji ba ya ce idan shi wannan din ya dawo da daddare ne kenan gaira idin kuma washe gari ya zama ba ranar idi ba wa illa idan ko ba da daddare ya dawo ba da rana ya dawo ko kuma washe garin ya zama ranar idi ko kala babu wasu wasu ya mulki haka nan wajibi ne ya yi azumin sati a juma'a nan yana nufin sati ne ba wai ranar juma'a ba wajibi ne azumin sati shi ne in na siya yauma in ya mulke ranar da ya bakace ya tabbatar da ya yi bakacen wata rana a satin da za mu shiga nan ya ce zai azumin wannan ranar amma wuce ce ranar ya manta ko sai ya azumin satin gaba daya kaga ya azumin satin an samu ikiyar kowace rana ce ma iya azumce ta shi ne zai azumin juma'a ma'ana zai azumin sati in na siya yauma in ya mance ranar da ya bakace ta alal muktar wannan a bisa maganar da ya zama abin zagi a wajen imamu lukami a cikin ainihin khilafa na malamai wa rabi'un nahari li nazirihi hakanan wajibi ne mutum ya yi azumin rana na gudun yanka li nazirihi ga wanda ya yi bakaccen azumin wannan rana haramun ne yin azumi ranar sallan lahiya ko haramun ne yin azumi kwana biyu da za su zo bayan sallan layya zai in je ba mai tamattuki ba ne to rana na gudun ma makaruhi ne mutum ya yi azumin shi to amma idan mutum ya yi bakacin wannan ranar to wajibi ne ya yi azumin wannan rana na gudun amma da zai bakacin ranar sallah ko ranar biyun sallah ko hukun sallah wannan ba komai a kai da shari'a ta hana yin azumin wannan ranar amma rana na hudu wajibi ne ya yi tun da dama ranar ba ranar bane makaruhi ne mutum ya yi azumin kuma ba nazar ba wa'in ta'ayyinan ko da ya ayyana ranar ya san makaruri ne yin azumin ranar sai ce na ɗaura wa kaina zan yi azumi wannan rana na hudun to duk da haka wajibi ne ya yi azumin wannan ainihin rana na hudu ɗin. La ta bi kaihi amma banda kwana biyu da suka rigayi wannan rana na hudun kamar yau aka yi sallar dai ya gobe da jibi wannan ainihin shari'a ta hana yin azumin wannan ranakun ko ya yi nazar ma dama shi nazar ana yi ne a ainihin mustahabi abinda shari'a ta umarci mutum ya yi ba ba ba ba ba ba ta wajarci ba ta umarci mutum ya yi a matsayin mustahabi sai mutum ya ɗaura wa kai ya shi wannan abin ya zama wajibi amma duk mutumin da ya yi nazarin abin da shari'a ta hana to wannan nazarin bai samu muhalli ba za mu ce ba komai a kan shi shine la sabi kai illa li mutamattiin shi wayannan kwanaki biyu na kafin rana na hudu shine ranar biyun sallah da hukun sallah wanda aka yi sai azumi wannan kwanakin kadai ne kamar su kamar yanzu misali mutumin da ya je aikin haji sai ya yi umra ya yi umra ya zo ya sauke ranar da za a fita mina sai sake ɗaukar harama ya fita mina ta ya yi kamar ciki ma'ana ba wanke wanke a bil umra ci da haji ya ji daɗi tsakanin umra zuwa aikin haji ya yi umra ya kore abin shi lokacin haji kuma ya yi aikin haji to kaga dole zai bada hadiya ko to wanda ba shi da hadiya Allah ya ce fa siyamu salatu ta ayyamin fil hajj to wannan azumi ukun da zai yi lokacin daga lokacin da ya harama da haji kafin a yi hawan arfa a wannan tsakanin ake ce azumi hukun to duk mutumin da ya bijin bai samu ya yi wannan azumin ba yana da daman ya yi a wayannan kwanaki biyu misali yau aka yi yanka gobe da jibi da gata zai iya abincin wayannan ranakun a matsayin shi na bai samu ya yi kafin hawan arfa ba wannan zai ke amma ban da shi ba wanda aka jaza yin azumin ranar biyu sallan layya da hukun sallan layya la tatabu'u sanatin hakanan ba wajibi ba ne a kan shebi biyar da shekara ta mutumin da ya ce na ɗaura wa kaina azumin shekara guda bai ayyana shekaran ba kawai ya ce lillahi alayya saumu sanatin na ɗaura wa kaina zan yi azumin shekara guda bai ce shekara ko shekara ta kaza ba kaga ana bin shi adadin kwanakin shekara ko bai zuba wajibi ne jira ba zai iya kawai yana yi yana lissafi yana yi yana lissafi har sai ya samu adadin kwanakin shekara sun cika shi kenan ya cika wannan nazarin haushari ko kuma azumin wata na daura wa kaina yin azumin wata guda da yanzu wannan wata gudan ba dole jera ba sai dai a bakakin ya ayyana jerawa zan yi azumin shekara a jere ko zan yi azumin wata guda a jere to tun da shi ya faɗi a jere dole jera amma in bai faɗi a jere ba ba wajibi ne jera ba au ayyamin ko wasu kwanaki da ya faɗa masu adadi bai ayyana su ba yace na daura wa kaina in Allah ya ban lafiya zan yi azumi goma saboda Allah bai ce a jere ba to yanzu idan ya samu lafiya zai iya yin cewa yau ya ji ya huta gobe ya ya huta da haka har ya samu adadin wannan kwanaki. To wa inna wa bi ramadan fi safarihi ghayrahu idan mutum a cikin watan ramadana sai gajiya ta kama shi yana kan tafiyan yana zama aji azumi ko sai ya niyya ya ajiye an shara ta yadda da ya ajiye kuma wannan filin ajiye azumi sai ya niyya ya dauki kuma wani azumi ka ji rikici maimakon ko kai ramadanin ka mana ko ya ce an ban shan a na ajiye wannan din kuma akwai wani azumi na da yake so in yi bari in dauka a maimakon in bar ranar haka shine wa inna wa bi ramadana fi safari gairahu yanyan wani ramadanin daban ya yadda ya ce ramadanin amma da ma ran litinin ne na saba azumi na da nake yin ranar litinin garin dauki azumi na na litinin in ya ko bayan ramadanin ya wuce na rama ramadana sai mu ce to lan bi an wani min kuma yanzu wannan ranar gashi ya azumi ya yi ruwan banza wannan azumin da ya yi bai mar a ramadanin ba tun da ya ajiye ramadanin kuma bai mar a wancan azumin da ya yi ba tun da wannan ranar ramadani ba a wani azumi sai wannan ranar ramadanin mun gane wannan au kaza al-khariji ko kuma da tafiya ta kama shi a ramadana yayi niyyar ya ajiye azumin wannan ramadana wai shi zai waye ne kare ba da mutu sai yace ba an yafe min ajiye wannan ramadana ba na ajiye dama akwai ramadana ne wancan shekarar da ake bi na kaga yanzu na rama ba za a ce ramadana ka wuce ba saboda haka ba zai rama wancan shi ma lullushi an wani ne mun gane ya dauki wata ramadiyyan yin wani ramadana da ya wuce ya ajiye wannan ramadanan saboda tafiya to shi ma kika bai ba da wannan din da wancan din kika bai ba wannan saboda rashin niyya wancan kuma saboda ba a wani azumi sai na wannan lokacin auna wahu wa naziran ko kuma mutum da ya zo ko yana ma zaune a gari din ne ba tafiya ba da ya zo a watan ramadana ranar litinin dama yana azumi shi da alhamis ko ba ramadana kawai ranar nan ana azumin watan ramadana nan layi da dare da ya ka gani dama na saba azumi litinin saboda haka ga gobe riba biyu ga azumi na na ramadana ga kuma na litinin sai ya dauke su da niyya biyu shi ma da miji da wani azumi ne tabbaci ba saboda ne saboda ba a wani azumi a cikin ramadana kuma shi ramadana ba a mulki siya tun da ya daure wani a kai to duka sun yi shi Aha, shi ne lam yujizu an wajibi min huma a wayannan kabiya guda hudun da muka faɗa idan mutum ya yi da wayannan niyoyin kowanne biyu ba. Shi ne lam yujizu bai isar masa ba an wajibi min huma kowanne ɗaya daga cikin guda biyu. Da wannan malam
ilimin wanda ba da cewa wanda muna ce shahar talatin da yamma hausa da wasu da yamma ya zo a gobar ranar da kuma ɗin. Kuma ya tsaya kan wannan niyan nashi na guda biyu.
kamar ya dama ai duk mutumin da ya zo zai dauki azumi ranar farko zai yi yin azumin kwana talatin ko ishirin da tara saboda watan musamman ne ko ya yi ishirin ko ya ishirin da tara ko ya yi talatin to gashi ya yi yin ishirin da tara ko talatin sai ya kuma ya sake ya sa wancan
kuma ya zama gobe litinin ne ranar farko ko ranar ƙarshe ranar farko ranar farko to an shirya maganar namu ranar farkon gobe ya tabbatar da ramadana ne an gota ba sai ya ce kuma dama litinin ina azumi na saboda haka na yi yaji na yi niyan azumin ramadana da kuma azumin nazarin ya ce muke da sun rushe biyu ba kafara ko eh a babu kafara ai shi kafara in ta ku sha shi ke kawo kafara ai kan da bai ci komai ba yawa tun da bai ci komai ba ba kafara amma kuma kowanne bai ba da wancan din da ya dauka na ramako da wannan ramadanin da yake ciki duk ba su ba aha وليس لمرأة يحتاج لها زوج تطوع بلا إذن وليس بهلك با لمرأة جمشي wanda ya daji da zojin mijinta yake bukatan ta ya halatta ta yi ta tsawukun yin ta tsawuki ko na ainihin haji ko na azumi ko na sallah wanda zai shiga ainihin hajjin mijinta ɗin bila izini ba tare da izini ba ka zama fahimci maganan yace ya taji da azojin in ta san mijinta baya bukatun ta wannan tsakanin za ta iya dauka ko ta yi izini ba sannan ya ce bila izini ba izini in ta nemi izinin mijin ya mata izini za ta iya saboda haka duk matar da za ta yi ta ɗauki in ta san mijinta zai iya bukatun ta dole sai ta nemi izinin shi in ya yi izini ta yi in ko ta ɗauka babu izini yana da damar ya ɓata kuma babu laifi a kan shi matuƙar in ta ɗauki ne amma in na wajibi ne ba zancen na mace alhamdulillah
ba zai yi ya yi bayan